sun muzakkari ne a larabci ko to wato jira da ku zo da ahlul ku ajma'in gaba daya wa kanu sunaini wa sab'ina su sab'in da biyu ne ma bai da rajulun wa mace tsakanin namiji da mace wa kila salasa wa sab'ina wani kaula aka ce sab'in da uku fa arsalallahu ya ta rahilatin annabi yusuf ya aika musu da tagoyi masu daukan kaya har ɗari biyu wa kanu hina harju min misra ba musa sitta mi'ati alfin wa hamsa mi'atin wa bi'atan wa sab'ina rajula daga wannan wakacin suna sab'in da biyu ko sab'in da uku amma wakacin da suka fita daga misra tare da annabi musa sai da ya zama sun kai dubu ɗari shida da ɗari biyar da sab'in da tsirari suwar zarari banda yara ƙanana ru'afa da raunana wa kanat zuriyatu idza ka alfa alfin wa mi'atay alf a sannan ƴaƴan sun kai dubu sau dubu da dubu ɗari biyu wato sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu faqad burika fi Allah ya sanya albarka a cikin su a tabala go hazal adad a suka kai wannan kidayar fi tilkal muddati lasila a wannan mudda ta takaitacciya ya nau kana bai na yaquba musa arba'u mi'ati sanati domin tsakanin annabi yaqub da annabi musa an samu shekara ɗari hudu ne tsakanin annabi yaqub da annabi musa shekara ɗari hudu aka samu to wato da yarikum ajma'in walam ma fasalatul irs walam da mai baki ne bare a misran ba
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير يعني عندما تفينا سكربو على جميع عريش مصر سكبتو دقى عريش مصر wato mutawajjahatan alhali tana mai fuskanta ila arikan ana zuwa kasar kadana wal arish arish din ballatun ma'rufatu gari ne sannan ne ayyar bilad misra karshen garuruwan misra wa wal bilad sham farkon kasar sham wa ma zakara wurin fasiru abu qawlaini abinda mai tafsirin mu ya faɗa annan ɗaya ne daga cikin zantuka biyu wal aharu ɗaya kaurin annal murada halajan min nafsi misra ana nufin ita ayar suka fito daga cikin misra kala abu sai mahaifinsu yace liman harara ga wanda yake tare da shi mimani daga 'ya'yansa wa auladihim da kuma 'ya'yansu inni la jin riha yusuf hakika ne ina jin kamshin yusuf aw salatu ilay nafsi ba wanda iskar siba ta sa da kamshin zuwa gare mu bi iznillah ta'ala da yadda ta Allah tabaraka wa ta'ala da nufin Allah ne iskar siba din ta kawo mana kamshin annabi yusuf laula an tufannidu mi masir salatu ta ayyam ina jin kamshin ko daga tafiyar kwana uku aw samaniya ko kwana takwas aw aksar ko fiye da haka in banda kanku zo kuna cewa na faɗi maganar da take wauta ba tusaffihu ne ku ringa ganin wauta nake la saddaqatu ni da kun gaskata ni qalu qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim qalu sai ayan annabi yaqub suka ce da shi innaka lafi dalalikal qadim kai har yau wancan kuskuren naka na dindacin shine yake ci gaba da daukan ka amin ifradika da kake zurfafawa fi mahabbati a cikin san annabi yusuf wara ja'i da kuma kake sa ran sai ka gamu da shi kana kaunar a ce ka gamu da shi ala bu'dil ali gashi ko rabuwarka da shi an dade
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير يا عندما البشير يزو wato an ɗin sila ce za'ida ce ya da mai albishir yahuda shine yahuda ya zo bil kabisi da rigar nan wa kana qad hamala qamisad dami da can sanda aka zo aka fada wa annabi yaqub kura ta cinye annabi annabi yusuf to shi yahuda shi ya ɗauko rigar da aka kwaɓe da jini fa habba an yi farrihahu ka ba a hazanahu sai so a ce ya faranta masa rai kamar irin yanda ya bakanta masa rai a baya to faƙalar ihbati yace da yan uwansa inni zahabtu bil qamis na tafi da rigar annabi yusuf mulatan bid dami alhali an kwabe ta da jini fa na san bi hadal qamis zan tafi da wannan riga fa ufar rihu in sa shi munna kama azantu kamar yadda na bata masa rai a da baya to fa hamalahu sai shi ya dauko wannan rigar wa haraja ya fito hafiyan ba takalmi a kafarsa hasiran ya bude kansa wa ma hu sabatu arjifatin yana ɗauke da gurasa har bakwai lamai saufi aklaha bai gama cin gurasan nan ba hatta a ta abahu sai da je wajen mahaifinsa wato saboda irin kudin da yake a hanya wa kan fi masafatu sabani na farsa tafiyar da take tsakanin su ta kasance farsayi tamanin ta kasance farsayi tamanin falma wasala ilai yayin da ya sanar da shi allama hufi na zai ji bishara sai ya sanar da shi shi annabi yaqubu ya sanar da shi dan nasa wato yahuda ya sanar da shi wasu kalmomi da zai ringa faɗa saboda wannan albishir din da ya yi masa a kana warisa da shi annabi yaqub ya gaji wannan kalmomin min abin isaac daga mahaifinsa shine annabi isaac ko abin ibrahim ka- su ma kuma ya gaje su ne daga mahaifinsa annabi ibrahim wahiya kalmomin da zai ringa faɗa shine ya latifin fawqa kulli latif qul tubbina fi umurina kulliha kama tuhibbu wa rarrina fi dunyana wa ahiratina ya wanda yake mai tausasawa burbushin duk wani mai tausasawa muna roƙonka ka tausasa mana a cikin lamura gaba ɗaya kamar yadda kake so kuma ka yadda da mu a nan duniya ka yadda da mu a lahira yace ka ringa wannan na baka ne a maimakon albishir din da ka zo kai min cewa ɗana yusuf da ɗan uwansa binyamin duk suna nan da ne to a alƙahu sai jefa rigar nan yana zuwa sai ya jefa rigar tsara alƙamisa ya jefa rigar alawaci ga fuskar annabi ya fatar da basira nan take sai ya dawo mai gani kala sai ya ce da yan uwan arwa kullakum ashe da mun ban riga na faɗa muku ba ni alamu min aslahi ma da ta alamu cewa ni na san abin da baka sani ba game da lamarin Allah na faɗa muku na san lamarin Allah Allah mai iko ne akan yaye duk abu ya Allah mai iko ne bisa yaye bakin ciki wakacin da bakin cikin ya tsananta
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين qalu sai suka ce da shi ya abana ya babanmu istaghfir lana dhunubana muna so ka nema mana gafarar laifukan nan namu inna kunna hadina iqa mu mun tabbata masu kuskure ne abinda muka yi min yi kuskure ba kaɗan ba qala قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم qala yace safa astaghfir lakum rabbi da sannu zan nema muku gafara wajen ubangiji zan nemi ubangiji ya muku gafara innahu haqiqa ubangiji huwal ghafurur rahim shine mai yawan gafara mai yawan jin kai a hara zalika annabi yaqub ya jinkirta nema musu gafarar ila sahari har zuwa lokacin sahur zai kuna aqraba ila ijaba ne ya zama ya fi kusa da amsawa au ila lil juma'a wata ruwa ma aka ce ya jinkirta amsa musu ne har zuwa daren juma'a summa tawajjahu ila misr sannan gaba daya suka taho misra wa aja yusufu wal akabir litalaqihim sannan annabi yusuf da manyan misra duk suka fito dan su tare a mahaifin annabi yusuf da sauran jama'arsa
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين to falamma dahalu yayin da suka shiga ala yusuf ga annabi yusuf fi rabi a inda ya kafa hema fitowa yi waje gari ya kafa hema dan kai sai yana gida a ce ga mahaifin ya zo bai tare shi tun waje gari ba shi yasa ya kafa hema awa ilaihi abawai sai ya taro iyayensa zuwa gare shi ramma ilaihi abawai ya taro iyayensa zuwa ga mahaifinsa zuwa gare shi a bakala wato abahu mahaifinsa wa ummahu da mahaifiyarsa au halata ko halarsa wa qala lahu yace da su udhulu misra ku shigo kasar misra aminin kuna amintattu in al insha Allah in Allah ya so fadahalu suka shigo kasar misra waje lasa yusuf ala sariri annabi yusuf ya zauna akan gadansa na sarauta ورفع أبويه على ال- على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم to warafa abawaihi annabi yusuf ya daga mahaifansa ajlasahu ma ma'ahu ya zaunar da su a tare da shi alal arshi akan gadan sarauta wa harru lahu sujada suka fadi ai abawahu wa wato iyayensa da yan uwansa suka fadi suna ba sujada gare shi dan hina'i sujada ta ah, kaskanta kai la war'i jabhatin ba ta dora goshi akan kasu ba wa kana sai ya tumbi zalika zaman irin wannan haka tsarin gaisuwar su yake a wannan zamanin to waharu lahu sujada sai da sama sujada gare shi wa kala annabi yusuf ya ce ya abati ya babana haza tawilu ru'ya wannan ita ce makomar mafarki na fassara mafarki na min kabla da nai a da can kaji ala harabi haka gashi yanzu ubangiji ya sanya ta tabbas gaskiya ne wa qad hasana bi haqiqa ubangiji ya kyautata gare ni iza harajani yayin da ya fidda ni min asjid da kurkuku la yaqum min al-jubbi bai fadi min al-jubbi ba daga rijiya ta kan rumar don gaggawa wa an gan nuna karamci liyalla ta hajula ihuwatuhu don ka yan uwansa su ji kunya eh ka su ce ya zamo yana tuna musu laifin da suka yi a baya shi babba dan an masa laifi ba kokari yake sai an tuna laifin ba kokari yake ma a manta da laifin in ya so a koki gaba amma ba wai a ringa tunawa ba shi yasa koyaushe ko faɗa zai yi baya faɗa duka la yahmilu al-hijda man ta'alu bihi rutabu wa la yanalu al-ula man tab'uhu al-garamu wa ja'a bikum min al-badwi Allah ya zo da ku daga kauye albadi yace kauye in ba da nazarin shaytan bayan shaytan yayi banna amsada yayi banna bai ni tsakani na wa baina ihwati da kuma yan uwana ya bata tsakani na da yan uwa inna rabbi latif lima sha ubangiji mai tausasawa ne ga duk abin da ya nufa innahu haqiqa ubangiji huwal alim shine masani bi halqihi da halittarsa ya san abin da komai a cikin halitta yake ciki alhakim gwani kuma fi sunihi a cikin abin da yake aikatawa wa kama inda hu abawahu mahaifansa suka zauna a wajensa a ran 20 sanatan shekaru 24 aw 17 sanatan ko shekara 27 wa kana muddatu firaqihi 18 muddar rabuwarsa da su shekara sha takwas au arba'ina ko shekara arba'in au samanina sana ko shekara tamanin ma wa hararahul maut sai mutuwa ta zo masa fawasa yusufu an to fawasa yusuf shi annabi yaquba sai wa annabi yusuf wasiya an ya hamilahu cewa ya dauga wasa wa yadfinahu ya binne shi inda abi kusa da mahaifinsa jikin mahaifinsa famara bi nafsi da annabi yaqubu ya wafati sai annabi yusuf ya dauke shi ya tafi da kansa wada fanahu ya je ya binne sun ma'ada ila misra sannan ya dawo misra wa kama ba da husara sa washirin sanata ya zauna bayan mahaifin nasa shekaru 23 wala matan ma'amruhu da lamarin sai cika wa alima annahu la yadumu ya san cewa bayan da za a ce ya dawama ta kan nafsuhu ila mulki da'im sai ransa ta yi sha'awa ta bege zuwa sarauta madawwamiya faqala shine sai ya ce رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال إتي ربي يا أبنجي قد آتيتني من الملك wato wato ai talabal mulka da'ima ina mu mulki madawwami bi wafati alal islami ta fuskar cewa Allah ya karɓi ransa yana musulmi me san ya samu mulki tsorarre to ya nemi Allah ya karɓi ransa yana musulmi domin duk wanda ya karɓi ransa yana musulmi ai mako masa aljanna wanda ya je aljanna ko ya je gurin mulki wanda yake madawwami masal jannati allati wa'ida almuttaqun tazmin ta da ukuluha da'imun wa zilluha waje ne na sarauta wadda take madawwamiya wa ma qabla zalika abinda yake kafin roƙon nasa fa huwa sadaqu Allah yabo ne ga Allah uddima ala du'ai aka gabatar da yaban ga Allah akan addu'ar limura'atil adabi dan kula da ladabi isharata an yi haka ne dan ai nuni ila annal insana zuwa cewa shi mutum yan bagila izara da an yaduwa ya kamata gare shi idan yana nufin yi addu'a yuqaddima sana'a ko yuqaddima sana'a ala Allah ya gabatar da yin yabo ga Allah itirafa min ni'ami dan furici da nemomin da Allah ya masa su ba da zalika salu wa sannan bayan nan ya roƙi abin da yake nema ba irin yadda yanzu muke ba ko yanzu mutum ya je da bukata kai tsaye ba ma ya da Allah ya masa wata ni'ima bukata ce kawai a gabansa Allah ka bani kaza Allah ban da kaza Allah ban da kaza ba zai je Allah ka bani kaza na gode Allah ka min kaza na gode Allah ka bani idanuna na tashi lafiya ga idanun suna gani Allah ka bani baki na tashi ina iya magana ga wani baya iya magana Allah ka bani kaza sannan to Allah kuma yadda kai min baiwa da wa'ancan na bayan to ka bani kuma kaza haka shine ladabin addu'a amma ba zama kawai ka je wajen Allah ka bar wanda kake bin bashi ba bai ma komai ba bashin ka ka zo karba ba raye biya ka ai kaga an yi rashin ladabi kenan abin da ya ma ya fi duk abin da ma kake nema eh ya fi abin da kake nema sai ta yi ka je wajen sa wasu yan kuɗi ne kaɗan miliyan kaza ne kawai ta tsare ma ido to da za a ɗaya kai ma ido inda kana da ninkin ninkin haka za ka biya akan a dawo ba da idan yanzu idan da aka baka sai kai ba sai kai ba wani ne ya sai ma ba wani ba ne ya sai ma baiwar Allah ce tabaraka wa ta'ala yan kafarka da kake takawa akwai wanda shi takawa ce take gagara hannunka da za ka miƙe akwai wanda ya miƙe hannun ne yake gagara kunnen da kake ji akwai wanda ya ji ne abin yake gagara to duk irin wannan amma sai zama dan adam duk baya duban wannan baiwar abinda da yake duba bukata ta gabansa wanda wannan yana ɗaya daga cikin bata addu'a abinda yake kawo addu'a zama bata yi ba ka je wajen Allah amma ka nuna kamar ka zo karba ne karban bashin da kake bin sa fa kala yace rabbi ya ubangiji kada ta tani min almulki kaga ya fara godiya akan sarauta da aka bashi Allah ka bani wani abu daga sarauta ai ba arahu ka bani wani bangare na sarauta ho mulkin sura shine mulkin kasar sura islam ya mulki jami'a al-aqrar illa arba dan malamai suna cewa a gaba daya tarihi ba samu wanda yake mallaki ko ina ba in ba mutum hudu ba islamu musulmani mutum bai musulmi da iskandar zulkarnain da kuma sulaiman ibn daud wasu nan kafira ne mutum bai kuma a cikin su kafirai da mota nasaru da shaddad ibn ali Allah ka bani daga mulkin misra wa allamtani ka sanar da ni min tawilil hadis fassarar mafarki ta abirar ruya fassarar mafarki fadirar samawati wal ardi Allah kai ne mahalicin mai da kasai ko ya mahalicin mai da kasai anta waliyi kai ne majibincin lamurra na fi duniya wa lahira duniya da lahira mutawalli misali kai ne majibincin duk abin da zai zama maslaha gare ni a duniya ta da lahira tawaffani muslima Allah ina roƙonka ka karɓi raina ina musulmi wa alƙiri misali ka da ni kuma da bayan Allah managarta min aba'i daga magabata na fa asha ba da zalika usbu'an aw aksara a wata ruwa aka ce sati ɗaya ba wannan addu'a wata ruwa aka ce ya haura sati wa mata ya mutu lahu mi'atun wa 20 sana alhali sannan ya mutu yana da ɗan shekara ɗari da ishirin wata sha hal misriyu na fi kabri mutanen misra suka yi ƙwauro a game da ina za a sa kabarinsa wanda suke a raye daga dama da ƙoraman ne suka ce lalle in za a binne shi sai a binne shi a dama da ƙoraman ne wanda suke a hagun da ƙoraman ne suka ce in za a binne shi sai dai a binne shi a hagun da ƙoraman ne to a ƙarshe sai aka yi shawara cewa to a raba sai aka aka haka tsakiyar nil din aka binne shi a nan ya zamo ba nan yayi ba ba nan yayi ba yana tsakiya nan yana tsakiya to faja alu fi sunduki min marmari suka sanya shi a wani akwati na kaskon karau wa dafa nufi ala ne suka binne shi a saman ne ita ummal barakata janibai dan albarka annabi yusuf ta gama sassan sassa biyu na koraman nil da hagun da dama fasubhana mallan kira ali mulki sarki ya tabbata ga ubangijin da ba karshe ga sarautarsa alhamdulillah ya saboda mutum ne duk da cewa annabi ne amma mutum ne duk mutum yana bakin cikin in ya rabu da wanda yake so shi yasa aka nuna mana cewa to ai mutum din ne
ذلك من أنباء الغيب نوحي- نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك المذكور وانا ابن امته من امر يوسف daga lamarin annabi yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam min ba'il gaibi yana daga labarin abin da yake gaibi gare ka asari ma gaba anka labari ne na abin da yake ya faku daga gare ka ba muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayil ahbaril magibati ko mugayyabati ay labarai wanda suke fakaku alati lam ta lam takunta ala muhaqab lam takunta ala muhaqab wahi wanda kafin a yo ake gare ka ba sanin ta kai ba kafin a ce Allah yo ake gare ka ba sanin ta kai ba nuhihi ilaika muke yo aike da ita da shi zuwa gare ka Ah, wa ma kunta ladaihim ya rasulullah baka zamo a wajen su ba iz- ah, izajma'u amrahum yayin da suka yi niyyar lamarin su wato suka tsara lamarin su fi kai dihi wato la'ibatu yusuf baka zama nan ga yan uwa na yusuf ba lokacin da suka tsara lamarin su a game da makircin da suka yi shirin yi masa wahum yamkuru fi kai dihi ai azamu alai suka yi niyya ana cewa a jama'a fulanu ala kaza wane yayi niyyar yin abu kaza wane yayi niyyar yin abu kaza to baka wajen su lokacin duk da suke wannan kullakullan wahum yamkuru alhali suna yin kullakullan suna makirci bihi da shi ai lam taharuhum ai baka je wajen su ba fata arifa issatan ballantana a ce ka san kissar su fata hubira biha ballantana a ce ka bada labari da ita wanda ma sallaka ilmuha min jihatil wahyi ka samu sanin ta ne ta fuskar wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya ma Allah ne ya ma wahayi da ita har shi yasa ka sani in ba dan wahayin da Allah ya ma ba da ba da za a ka sani wa ma وما aksarun أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين shi yasa fa yakunu ihbaruhu mu'jizatan sai ya zama ba da labarin da ya da ita mu'jiza ne la'annahu lam yudali al-kutub al-qadimah domin bai dubi littattafai na da ba bai dubi littattafai na da ba walam ya hutsu min ahadin min al-bashari bai karba ba daga wani a cikin mutane fa ta yanu bi tilkal qissa al-azima zuwan sa da wannan kissa mai girma ala ibrahim wace bisa fuska mafi isa matuƙa wajen balaga min gairi galadin wala taharifin ba tare da yayi kuskure ba ba tare da ya sauya wani abu a ciki ba gatul ijaza shine karshen mu'jiza shine karshen mu'jiza yadda ya samu duwa da haka din nan karshen gajarwa kenan akwai wanda ya sai zo da kamar haka in akwai wanda ya to ya zo da kamar haka ba wanda ya sai zo da kamar haka wa ma aksarun nasi amma abin da yake damun mutane abin da yake damun dan adam shine mafi yawan mutane ba su zamo bi mu'mini masu imani ba wa ahlul makkata mutanen makka ba su lalle mutanen makka ba a koyaushe ma duk duniya yakan zamo masu imani sukan zamo yan kaɗan in an kwatanta da wanda ba mummunai ba kamar yadda a suratul an'am Allah yake fara man tudi aksara man fil lari yurin luka an sabilillah ai ba sai lalle mutanen makka ba a mafi yawan mutane duk irin yadda kake kwadayin a ce sun imani bayan da za a yi su imanin walau har sala imanin ko da kai kwadayi bisa imanin nasu wa ma tasaluhum وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ce musu kai sai sun baka wani lada ba akan isar da qur'anin da kai gare su balle har su ce tsoron biyan shi yasa suka ki imanin a an isar musu da qur'anin nan ne kyauta ba biya za su yi ba amma kuma tare da haka duk abin da qur'anin ya kunsa ya zama bai gamshe su ba wa ma sabu na sai alu makata mafiya yawan mutanen maka ba su zama mai mu'mini na masu imani ba walau har su kura kai faɗa akan imanin su masu alu alaihi min ajrin ba tambayar su take lada akan isar da qur'anin ba ta huzuhu da zaka karba in huwa qur'anin bai zamo ba ayil qur'an ai qur'anin bai zamo ba illa zikrun sai ko izatun gargadi ne lil alamin ga halitta qur'anin nan ya zo ne dan ya zamo gargadi ga baki ɗayan halitta wanda duk ya dau qur'anin nan yayi aiki da shi zai tsira zai samu tsira duniyar sa da lahira to amma mafi yawan mutane abin da yake damun su su ba da gaskiyar shine kamar abu ne wanda ya gagare su waka ayyin وكأي من, من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون waka'ayyin da yawa min ayatin ayoyi iri daban-daban dalatin ala wahdaniyatillah da shirarwa bisa kadaitar Allah tabaraka wata'ala fi samawati a sammai wa lari da kasai yamuruna alaiha da suke wucewa a kanta yushahiduna ha da suke ganinta wato ka'ayyin din mubtada ne yamuruna shine labarin mubtada min ayatin ko tamizi ne tamizi ne ah, wato wahuwa wannan din tasniyatun uhura wani bada hakuri ne lahu sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al ma'ana abinda ake nufi kake mamaki daga irin yadda suka kauda kai daga gare ka domin kauda kansu daga wannan ayoyin na wanda suke shirarwa akan kadaitar Allah da ikonsa a garabu ya fi bakuntarwa wa a ajabu ya fi ban mamaki ya fi ban mamaki suna wucewa ayoyin nan alalim la tafakkaru na fiha yushahidunaha suna ganinta amma ba sa tunani a cikinta ayoyi da yawa komai na Allah komai a cikin halittar Allah sako ne babba zuwa ga dan adam cewa ka san nufa Allah yana faɗa ma ne a duk wata halitta da ka gani ta ka cewa to ka san nufa ka san ni ne ni wannan halitta shi ne wani yake faɗa cewa ta ammal su ɗural ka'in ya tafa inna ha minal malikil a'ala ilayka rasa'ilu laqad hada fiha law fahimta rasa'ila ala kullu shay'in ma halallaha badilu ka dubi duk abin da yake cikin halitta duk rubutu ne duk wani kwaya zarra da zaka gani a cikin halitta rubutu ne Allah ya rubuto gare ka wanda rubutun nan abin da yake kunsa da shi abin da yake kunsa da shi ne ka sani komai in ba Allah ba ba gaskiya bane Allah kada shi ne gaskiya zalfi Allah huwal haqq shi yasa wanda kuma abun da suke faɗa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun komai akwai aya ta ubangiji a cikin sa da take nuna cewa lalle shi kadai ne shi ubangiji subhanahu wata'ala makadai shi kadai ne to da yawa ayoyi da suke cewa alali suna masu lafkana wa ma minu ahaduhu وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون mafiya yawansu ba sa imani da Allah tabaraka wa ta'ala sai fa ta wani wajen da su yuke runa inda suke yadda annahu cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala alhaliqur raziqu shine mahalicci mai azurtawa to in sun yarda da wannan ilahun shirkuna sai kuma a same sun tarar bihi da shi bi ibadatul asnami ta fuskar bauta a gumaka wani za ka nuna kulu na fitar da tim wannan ne yasa suke faɗa a talbiyar da suke lambai kala sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak wai ubangiji mun amsa kiran ka baka da abokin tarayya amma sai dai abokin tarayya da shi din ma dai naka ne da shi da duk abin da ya mallaka naka ne kai ka mallaka ya nuna ha suna nufin wa'annan gumakan shi yasa imanin nasu bai kai ba kuma bayi ma dai ko da wanda suke mummunan ne ba masu bautan gunkin ba amma imanin nasu ba kaiwa yake cancan yadda ake bukata ba yadda ibn rumi yake faɗa ne law yasihu yaqinu ma ragiban ragibu illa ila ilahi samai wa wa garibun bulugu hati ka jiddan tilka quswa maratibil anbiya'i law yasihu yaqinu da a ce imani zai inganta yadda ake so to la ragiban ragiban illa ila ilahi samai da sai ya zama dan adam gaba daya ba zai sa ransa a wani ba sai ga Allah kawai to amma waye baya sa ran nasa a wani wa garibin bulugu ha ce ka jiddan a ce an samu kaiwa ga wannan abu ne mai wuya kwarai kwarai wa azizun bulugu ha ce ka jiddan wa azizun bulugu ha ce ka jiddan a kai ga wannan matsayi abu ne mai wuya galibi an yi imanin amma kuma ana sa rai a wasu shi yasa imanin bai ce yadda ake bukata ba tilka uswa ba ratibul anbiya wannan matsayi ne da sai annabawan Allah ne suke kaiwa gare shi inji shi ibnu rumi yake cewa ai eh, yana yana kokawa da wani abokinsa mutumin sa ne gidansa yake cewa kai kullum na zo da bukata sai ka ce to ai Allah ya yi domin za ka ringa faɗa min cewa Allah ya yi kai mun ma- in ai mutane yakinin su dan kaɗan ne tunda dai na zo ma dai na san akwai Allah amma na zo wajen ka me zai hana kai biya eh, saqulat hajati fala zarbi hikwai ka fa aslamta halikat fil qara'i wa qara'ul ilahi ah, arhabu lin nas min al umm- ah, min al ummahat wal aba'i gaira anna laqihda arhama riran mariran da'iyan shadidal aya'i لو يسوه اليقين ما رجب الراجب إلا إلى إله السماء وأ- وأ- وأعزز بلوغها تلك جدا تلك قصوى مراتب الأنبياء yake faɗa ya faɗa ya kace kace da shi yace ba fa zagin ka ne ba ga- gaskiya ce na faɗa ma ko eh, wa- wa wa azizu alayhi alayka bil lawmi walakin atarta sarbi billahi karkare na lubanatan min- min- min kitabin wa wa- wa- wa lazizun ta'atubul akfai wallazi adlaqa lisana fa atabtuka أديك أول الفهماء لم أحب منك غلطة هنا آتبتك تدعو الكتاب باسم الهجاء ناسا wannan ka san dai kawai sukan ka nake ba zagin ka ne ba kana da fahimta ba ba wawa bane balle haka ce da na da na soke ka kace na zage ka ko ya kace kace da shi amma ya karshe ya ce ai ya san mai fahimta ne zai gano haka to a cikin ne yake faɗa wannan baitocin cewa dan adam kafin a samu sakankancewa daga gaishe shi abu ne mai wuya eh sakankance wannan ita ce hanya amma kuma samunta daga dan adam shi ke da wuya galibi hange hange ya yi yawa hange hange ya yi yawa to afa aminu أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون afa aminu yanzu su waɗannan sun amince ne an ta ce mu gashe tu daga ce azaba ta zake musu muqimatu azaba ta ga shahun da za ta zo musu ta ba zato ba tsammani min azabillah daga azabar Allah a su din nan da ake ta nuna musu ayoyi na Allah mar'iyatu ake faɗa musu ayoyi na Allah masmu'atu ayoyin da wanda ake gani da wanda ake ji duk ana faɗakar da su su gane ana faɗakar da su ga ayatul lahi fil afaqi ana faɗakar da su kuma da ayatul lahi fi kalamihi ayoyin Allah cin zancen Allah amma tare da haka suke kau da kai sun ki ba da gaskiya sun ki ba da kai to wai sun amince ne azabar Allah ta zo musu ba zato ba tsammani a, ta rufe su gaba daya yanda Allah yake faɗa su da akwai al'ummar da yakan nufa halakarwa azaba ta zo musu ko da daddare ko suna ma hutawa da rana ba su ɗauka azaba za ta zo ba kamar kada suna lakana fa ja'a ba suna bayata nahum qa'iluna ko ko sa alƙiyama ta zo musu ba zato ba tsammani su da suke cewa yaushe ne yaushe ne ya sa lukan nasu an sa'a ah, ko yaushe suna suna tambaya ko yaushe ne sa'a to sun amince ne cewa sa alƙiyama ta iya zo musu ba zato ba tsammani wa hum la shurun alhali ba sani ba yi wakati ita ne da lokacin zuwanta qablahu kafin zuwan nata ba san za ta zo ba amma kawai su waye gari su ga ta zo din to irin wannan ta ya za su ai ba daidai ba ne ga dan adam ya ringa neman sa'a alƙiyama ta zo ko ya ringa tambaya yaushe ne ko ya ringa bincike ma wai yaushe za a yi ta ai babban abin da yake gaban dan adam yi aiki na tarar wannan rana a yi aiki na tarar wannan ranar to shine abin da yake gaban dan adam in kai aiki na tarar ranar shikenan duk san- san da ta zo shikenan sai zama daidai kai a gare ka amma ba kai aiki ba ko yaushe ne ma za ta zo ai ba ba wani daɗi ba ne gare ka din tun da ba kai aikin da za ka tare ta ba ehem, wa inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadhuruna wara'ahum yawman saqila آه، قل هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل ce da su ya rasulallah hazihi sabiliya wannan shine tsari na wa fassaraha ya fassara tsarin da ce bi qaulihi da yake ad'u ila Allah in tsaya kira ga Allah tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cewa ko ne kira ne ga Allah kuma haka ake so wanda suke kan kadaminsa su zamo a komai nasu ya zamo kira ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kasfe tozarta ko da gwargwadon kifta ido ne a rayuwarsu ba tare da sun mai da shi kira ga Allah ba tunda kira ga Allah ba wai sun lalle ka faɗa mutane ba a ayyukan kama duk abin da ake ya zamo ka ringa nuna duk abin da kake ka nuna cewa kai mai kira ne ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamo haka din kira ne ga mutane hakikanin kira ba wai sun lalle bilisanin adda'awatu bilisanin maqali ba a'a adda'awatu bilisanin halima a ringa kiran mutane da harshen hali ma'ana duk abin da za a ringa yi a ringa wanda in wani ya gani ya koyi da kai zai zama ya ƙara samun kusaci da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ka tabbatar da abin da kake wanda zai ja ne ga Allah wanda zai ƙara matsar da kai ne ga Allah dan adam ba shi da lokacin da zai tozarta ba a wajen neman kusaci da ubangiji ba ba ka da lokacin da zaka tozarta a cin abinci ka iya yi amma ya zama cin abincin ya ƙara ba kusaci da Allah saboda me in ka tsaka ke niyya a wajen cin abincin ka san me zaka ci kuma ya zama ba wai ka ci bane dan yana da daɗi a baki kawai a'a ka ci ne dan bakin ka ya ji daɗin ma ya fi gode wa Allah tunda in an ci mai daɗin bakin ya fi gode wa Allah ko kuma la'alan an ci mai daɗin a fi ƙara samun nishaɗi akan a tashi a ibada shi yasa ka ci ne da niyya ka samu ƙarfin ka ibada to wannan cin abincin naka abinci ne kake amma dai tare da haka kusaci ya ƙara ma da Allah saboda ga manufa shi yasa ɗaya daga cikin malamai musamman ya littafi akan ya za a tsaya a tsarkake manufa a duk abin da dan adam zai duk abin da dan adam zai ringa duban Allah ya ringa yi da niyyar karo kusaci ga Allah tabaraka taala wata wani malami yana zaune a daki a rufe shi da wani almajirin sa sai wani ya zo ya kwankwasa kofa sai almajirin ya tashi zai bude sai ya ce dakatawa ne yanzu da Allah da ka tashi dinnan zaka bude kofar da niyya nawa ka tashi ce a ai na tashi ne da niyyar wanda ya kwankwasa kofa ko in buɗe masa ya shigo ya ce kai amma kuna tozarta abu ba da yawa ai wannan dama ce da ka iya niyoyi da yawa ai da ni ne zan tashi zan tashi da niyyar in buɗe kofar dan shi wanda ya zo zan tashi da niyyar in buɗe kofa ko a waje akwai wani mai neman taimako ko akwai wani wanda ya bata hanya in in nuna masa hanya ko akwai wani da kaya suka gagare shi ɗauka an taimaka masa ko akwai wani mai kaza ko akwai wani mai tambaya akan wani matsala ta addini in bashi amsa duk da wannan niyoyin ne zan tashi kuma in na tashi da niyoyin nan na san haka Allah zai bani lada a kai kai yanzu ka tashi za ka yi abin da niyya ɗaya za a baka ladan wannan niyya guda ɗaya amma ni na tashi zan tashi da niyya fiye da goma kuma duk za a bani ladan wannan niyoyi ya sa damar mutum zai in yayi da niyoyi da yawa sai zamo ya samu lada a kan wannan abin da ya da niyoyin da yawa ko abin ya samu ko bai samu ba ko ya samu ko bai samu ba tunda dai kai kayi niyya an yi tuhu ne haurun min amali ne mumini ai ta fi aikin sa ma wajen samun lada domin ne ce take ayyana ma ko zai samu ladan ko ba zai samu ladan ba innamal a'malu bin niyyati shi yasa kenan duk abin da ake ya zama kira ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko me za a yi a ringa yi da duban Allah tabaraka wa ta'ala kace wani abu da duban zuciyarka zuciyata tana son wani abun bara'i zuciyata tana son abu kaza bara'in ci ai na ji daɗi a ba wannan ba wannan abu na ci zai samu nishaɗi a kan tsayin bauta wa Allah wannan abu na ci baki na kawai zai ji daɗinsa wanda wannan zai sa in ya ce na gode wa Allah a kai shi ma bakin ya ce gaskiya ne dan ma shi ya ji daɗin don yadda sai dai abu hasar shazali yake faɗa ga almajiransa muridansa ya ce ku ci mai daɗi ku sha mai daɗi ku sa mai daɗi ku sa tufafi mai kyau a jikinku a sannan in kuka ce kun gode Allah komai na jikinku sai ce eh gaskiya ne gaskiya ne in kace ka gode Allah bakinka ya ji daɗi zai ce eh gaskiya ni ma na ji daɗin in kace ka gode Allah jikinka ya ji tufafi kyakkyawa idan ka ya bude ido ya ganshi a jikinka zai ce eh gaskiya ne dan ga wannan tufafi amma ka ci abu ba daɗi kace ka gode Allah sai ta harshen ka ya ce ah to ni dai ban ga abin da zan godiyar akan ba ko tun da ban ji daɗi ba amma in ka ji daɗin kace ka gode Allah harshen ma sai ya gaskata ka cewa eh gaskiya ne ka ji da shi yasa a komai a ringa yi da duban Allah tabaraka wata'ala bawa ba shi da wani abu a wannan rayuwar da zai yi ba da duban Allah ba sai ko yayi asara akai ba sai ka tashi sallah bane zaka yi sallah da duban Allah ko azumi ko komai ma zaka yi a rayuwa ka iya yi da duban Allah ya zamo kira ne kake zuwa ga Allah kana bada almasalul a'la ne kana bada misali ne ga duk wanda zai biyo baya ala basira ina kira ko ga Allah bisa basira hujjatu walihatu hujja mabayyana ah sai Usman dan Fodio da ya littafinsa wato na aƙida aƙidatul awa wanda yake cewa ƙudurce iyaka nan da sani ya isarwa ammawa wanda su ne mafi yawa a cikin jama'a yake cewa amma wayanda suke so su tsaya a fagen kira zuwa ga Allah to su ba makawa sai sun tsaya sun dage sun yi ilimi sun ƙara ilimi na bangarori daban-daban na ilimin tauhidi domin ku Allah tabaraka ta'ala ya faɗa Qur'ani kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin dole wanda zai kira ya zama yana da basira akan abin da yake kira yanzu abin da yake damu mu masu kiran sun yawa amma gaba ɗaya da wanda suke kiran ga daidai da wanda suke kiran ma ba ga daidai ba duk ba bisa basirar ake ba kaurin ara ake a yafa ba tsayawa ake a san abin kyakkyawan sani ba kafin a ce za a yi kira kafin a ce za a yi kiran ba tsayawa ake a san hujjojin ba ba tsayawa ake a yanzu ka samu wani ya dage akan kare masabar imam malik shi abin da yake gani kenan duk abin da za a faɗa ya fita daga masabar imam malik ya tayar masa da hankali amma da za ka tambaye shi menene dalilan masabar imam malik din ba sani ne ba ko kaka masabar malik suke amfani da qur'ani wajen istidlali ba da waye ya sani ba amma dai ya dage akan shi abu ya masabar imam to kaga wannan in ya gabu da masu baki ai wakati kaɗan ne za su iya maganin sa eh shi yasa ake cewa to duk abin da za a yi a yi masa basira har kuma ya dage akan cewa ayo me masabar imama ga hadisi na manzon Allah akan hujja man da hadisi amma shi kansa din da zaka kure shi a wajen kafa hujja da hadisin ya ake in an samu sabanin ruwayoyi ya ake in an samu kaza sai ka ji yayi us wannan dai Buhari ne ya fi da shi Buhari ne ya fi da shi ko ina ne aka ce dan Buhari ya fi da hadisi sai ya aiki da shi a shi kansa akwai hadisin da ya fitar bai aiki da shi ba me ya kawo haka yana da ilimi ne eh to kai ka zo ba ka da ilimi kana mana takama da Buhari ka tsaya kai takama ba akwai hadisin da yake ana faɗa matsayin hadisai bakwai ne ko a inganci hadisi mafi karfi a inganci hadisin da za a ce Buhari da Muslim so ruwaito ko sannan wanda Buhari ya ruwaito sannan wanda Muslim sannan wanda ya dace da sharadin su su biyu sannan wanda ya dace da sharadin Buhari sannan wanda ya dace da sharadin Muslim sannan wanda ya dace da sharadin wani daga cikin malamai ko to amma me aka faɗa anan wa rubbama ya aruru lil mafruqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima wani wakati wani dalili yakan zo ga hadisin da za a hangi an ya ya amma sai a ga wanda aka fin kuma ya zo da wani dalili wanda zai sa a gabatar da shi me ya kawo shafi'awa da malikawa da hanabilawa ba san hadisi bane wajen san hadisi za a tada imam malik ko za a tada imam ahmad za a tada imam ahmad amma sun san hadisin da buhari da muslim suka ruwaito na abdullahi ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya aure maimuna da shi da ita duk suna cikin haram sun san wannan hadisin ba wanda ya ce ba ingantacce bane amma ga hadisin da yake a matsayi na uku wanda muslim ne ya ruwaito na abu rafi wanda ya ce sanda manzon Allah ya auri maimuna da shi da ita duk ba wanda yake cikin harama ni aka aika ma na nemo auren imam malik da imam shafi da imam ahmad suka ce wannan hadisin shi za a gabatar hanafiyawa suka ce a su wancan din dai suna ganin yafi suna da nasu dalilan wa'annan suna da nasu dalilan to amma duk irin wannan sai ta yi bai iya bai tsaya ya bambance ba shi dai kawai ya dauko gundarin buhari da muslim ko ya dauko gundarin kutubu sita ko jami'ul usuli shikenan ya gama ilimi a duniya gani yake ya gama ilimi a duniya shi yasa a tsaya duk abin da za a yi don Allah a yi bisa basira in za a yi bisa basira to ko da sabani za a samu na fahimta sai abin ya zamo takaitacce a iya samun sabani na fahimta amma abin zai zamo kowa ya gane inda yake ya san kuma matsayin inda wancan yake yayin yanzu imam ahmad allah ya ƙara yadda a gare shi yana ganin kana mamu kai sallah a gaban liman sallah ka ɓatacciya ce amma ya san malamin malaminsa imamu malik shi ya ce a'a dan kana mamu kai sallah a gaban liman sallah ka bata ɓaci ba in ba wani dalili ka aikata karahiya to kuma ya ga almajiran imam malik din suna haka din malamansa bai ce musu sallah su ta ɓaci ba amma dai shi ya ce ga ta su fahimta to yanzu ka zo daga baya dan kawai kana masawar imam ahmad ni na ce ina masawar imam malik dan kaga na yi sallah a gaban liman ka ce ai sallah ta ta kwaci ga abinda aka faɗa a to baka san ma asalin magana ba ka koma ga asalin magana gaskiya ne imam ahmad yana ganin haka na saboda bacin sallah amma an samu a malamansa da malaman malamansa wanda suka ce haka din bai bata sallah ba kuma ya gansu sun yi haka din bai tunkare su da cewa sallah ta baci ba saboda da abin ana yi ne ala basiratin amma yanzu ba an koba ana yi ala gaira basiratin shine sai abin ya zama kwama tala kuma wani lokacin a ce za a gayyato wanda suke ammawa ba ma abu ta ilimi ba su shiga cikin magana su shiga cikin magana sai addini ya ƙara gurɓacewa ya koma wani nau'i na rashin kunya ko abin da ya kama da haka wanda ba haka bane manufa daga addini shi yasa a tsaya ai addini a kira zuwa ga addinin Allah amma ala basiratin malamai suke cewa duk wanda zai kira ga addinin Allah akwai sharuɗa guda biyu muhimmai akwai sharuɗa da yawa amma guda biyun da suka fi muhimmanci shine su ne na farko ya zamo yana ala basirati duk abin da yake bisa basira ne sharaɗi na biyu shine ya zamo kiran da yake ga Allah ya zamo bil hikimati ne bil hikimati wal mau'izatil hasanati yanda Allah yake faɗa ud'u ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasanati yayin kai kira zuwa ta farkin Allah da hikima yanzu wata hikima ce ta cewa kana bin masabar Imam Malik ne yanzu an same kana sallah a gaban liman a kwada ma sanda wai kai ba daidai ba kaga ai an jawo wata fitina ne ko an jawo wata fitina ne ba dole bane aka ce sai ka bai masabar Imam Ahmad ba ita kadai bace masaba akwai wasu masabobin ko duka masabobin nan mun yadda yadda da su mun san ala basiratin kowanne a cikin su bisa basira ne wa wa malikun wasairul a'imma kaza abul qasim hudatul umma eh abinda muka karanta aka karantar da mu ko muke ta karantawa kenan eh shi yasa in za a yi kira ga Allah ya zamo a yi shi da hikima a yi da hikima yanda za a shirya ba yanda za a zautatar da al'umma ba ba yanda zai zamo kullum ana ƙara zautatar da al'umma ba kuma a yi da basira ba a ɗora abu masa jahilci kuma a ce haka za a tafi ba eh a ce haka za a tafi eh, wai da sunan ana kira ga Allah ko an koma ga hadisi ko an koma ga Qur'ani ko a'a a za a a koma ga hadisi daidai ne ai mu ne farkon ma muka ce hadisin shine kadai wanda za a koma gare shi duk wanda ya zo bayan bayan mu yabitin da bayan shehu Ibrahim ne radiyallahu ta'ala a wannan zamanin ba wanda ya kira zuwa a koma ga aiki da hadisi kai tsaye irin shehu Ibrahim amma aikin da za a yi da hadisin a yi ala basiratin ba kawai a ringa yi a bisa rashin sani ba ina kira bisa hujja wari hatin wanda take a fili ana wa mani taba'ani da ni da duk wanda suke mabiyana da ni da duk wanda ya bi ni amana bi wanda ya imani da ni arfin ala ana adafi ne bisa ana al-mubtada'ul muhbaru anhu bima qablahu mubtadan da aka bada labari daga gare shi da abin da ya gabata shi sa'a suyudi anan ya zaɓi cewa ad'udin labari ne jumlar ad'udin labari ne ko ko alaba siratin din labari ne ya gabata ana alaba siratin ana alaba siratin wa man tabani alaba siratin yayin ana ala basiratin wani ta bani ala basiratin to da shi ya zaɓi haka amma ta yi zamo ana ɗin zara takidi ne ga lamiri mustatiri a cikin al'u wanda aka yi takidin duk da cewa an yi faslu saboda ana so a yi adafi a kai a adabta wa mani ta ba'ani shi yasa wala Allah nan yana cikin wuraren da abin da siyo din ya zaɓa na fuskar irabi wala Allah shi kansa in ka koba ga littattafansa za ka ga yadda ya saba din a nan ya saba da yadda ya bayyana a littattafan nasa ko a sauran littattafansa na nahawu ya suyudi ya yi littattafai da yawa a cikin ilimin nahawu ya yi littattafai da yawa a cikin ilimin nahawu daban-daban to wasu subhanallah sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala tazriya lahu an shuraka Allah abin da aka cewa ne daga abokin tarayya wa ma lil mushrikin ma da za a yi zamo cikin masu tare da wani da Allah na fi kowa sanin Allah shi yasa ya za a yi ko a ce na tare da wani da Allah كأنه قال كما ياتي شريعتي شريعة أدعو إلى الله إنا كلا إذا قال الله أسبح الله إنا تسبيه قال الله تسبيه إلي إلي نيم أكوي تسبيه دباكي wanda shi ma abu ne mai kyau abin nema ne amma akwai tasbihi da jiki gaba daya yin tasbihi da jiki shine ka gane cewa kai dinnan halitta ce ta Allah tun da Allah ne yayi ka kuma kana raye ne a cikin mulkin Allah auku ba daidai bane ka ce za ka yi abin da ba daidai ba domin duk mai mulki in aka yi abin da ba daidai ba a cikin mulkin sa ai an saba masa ai an nuna bai isa bane mai mulki in ya isa ai ba a yi masa yanda baya so a cikin mulkin sa to shi yasa ka yadda Allah ya isa wanda shi ne ma'anar subhanallah Allah ya sarkaka daga a ce ga yanda ya ce ga yanda yake so a yi masa a cikin mulkin sa amma wani ya ce shi ba haka zai ba Allah ya fi karfin wannan to ka kan zauna kana subhanallah subhanallah da baki amma kuma lalla da sauran gabobinka kana aikata abin da yake sabanin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kaga da gabobinka ka ce a Allah bai tsarkaka ba tunda ina yin abin da yake ka ai da ya tsarkaka ai da bazan haka a a to yanda ka faɗa da baki subhanallahi a samu gabobinka ma abin da Allah yake so ai fiki ta ce kenan Allah ya tsarkaka hakikanin tsarkaka a sarauta ba za a kawo mata abin da baya so ba wa ma'anan nan shi ke من المشركين يضرب عساها إما بسالب وإذا ألا ألا بسكتين أنا والنسبان هو أن أبو الشاي اللي بس بصيرة جميلة وأن سكيبينة من جملة السبيل هي أين cewa ba a cikin masu tararwa masu tarar da wani da Allah yana cikin tsarin Allah domin Allah ya umarni daman da cewa kada a tarar da wani da shi
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما فعلنا من قبلك وانا رد رد أكي على أهل مكة بس متعنا مكة هاي قالوا إن شو متعنا مكة سكي تشوى إن شو متعنا مكة سكي تشوى هل لا رأس الله لنا ملكا me ya hana Allah ya aiko mana mala'ika da Allah ya tashi aike sai ya aiko mana mutum ai mala'ika za a aiko mana a rabu lafiya ya fi ya fi matsayin wannan inda shi baya saba wa Allah bai san a saba wa Allah sai za ka saba wa Allah yanzu nan za a yi ta ta kare nan take eh, kuma kai a matsayinka na mutum kana da ikon ma ka karba daga mala'ika ai ba wanda Allah ya nufa ba ba kowa yake iya karba daga mala'ika ba shi yasa ko da ba mala'ika ne za a aiko to sai an in dai za a bar shi yanda zaka karba daga gare shi to sai an mai da shi da surarka walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu basharan wala albasna alaihim ma yalisuna da har yau dai ba a rabu da abin da suke ta kokawa ba tunda da dole in dai za su karba daga gare shi sai an mai da shi da suran mutane idan an bar shi da suran mala'ika ba iya karba za su yi daga gare shi ba shi yasa duk manzannin da aka yi a baya maza ne mazaje ne kuma daga nan aka san cewa ashe da'a annabawa da manzanni na Allah ba mace ba mace shi yasa zancen da ya furin jaye sai da maryam ba nabi ba annabiya ba ce siddiqa ce wa ma kanat nabiyyan qattu unsa wala abdu bashasun su fi ali inda Allah ce inna rijalan sai wa'anda suke maza la malaika ma sanan ka lika ya kira in kafin kai ya rasulullah illa rijalan sai ko maza yuha ilai da ake yi ake gare su wa fi qira'ati wa fi qira'a bin nun wa kasr la inuhi ilai la mala'ikatan ba mala'iku ba min halil qura ana aiko su ko daga ma'abuta birane daga ma'abuta alƙaryu al'amsari manyan garuruwa li'annahum a alam domin sun fi sani wa a alamu sun fi haƙuri sun fi cuɗayya da rayuwa ta gaba ɗaya wanda suke mazauna ƙauyuka galibi suna fama da kaɗaita wani zai ya zamo daman tun tashinsa gida ɗaya ne makocinsa har ya gama rayuwa kuma da wannan gidan to me sani na rayuwa amma wanda yake abin ni ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan ashe sanin mutum sanin mutum shi ma muhimmi ne a wajen sanin a wajen isar da sakon Allah shi yasa ake fada me sanya isar da sakon Allah wajibi ya zamo ya kware akan sanin ɗabi'un ɗan adam da halayensa wato ɗabi'iyya da kuma a halaƙiyyan da ijtima'iyya halayensa na ɗabi'a shi a kansa ya jikinsa yake mai jikinsa zai iya karba da halayensa na wato halakiyan ɗabi'unsa da halayensa na zamantakewa to ya zama duk wannan ya kware idan ya samu an sami rashin kwarewa a wani bangaren sai a samu abin da ba daidai ba yasa a san Allah a san addinin Allah a san dan adam a san kuma rayuwa ta dan adam kada ya zamo a wajen isar da aiken na Allah ai abin da ba daidai ba kamar zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai irin wannan shi irin wannan ya abu akwai sanda wani a cikin sahabbai aka yi masa ya ji ciwo akan ciwon da yake ya huda kansa ya shiga wajen kwakwalwa sai janaba ta same shi ya tambayi sahabban da suke daura da shi me kuke gani kun ga halin da nake ciki ga janaba ta same ni amma ga abin da Allah yake addinin Allah da ya ce ai wanka wani kun tun janaba junuban fattaharu in kuna cin janaba ku yi wanka to ya kuke gani abin da Allah ya faɗa ai wanka ne za yi wanka ruwa ya shiga kansa sai ya mutu haka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bannin wata irin fatawa ce ai me ya hana shi tambaya to kaga wa'annan da suka bada fatwa addinin ne ba su sani ba sun san addini amma ba su san dabi'ar jikin dan adam ba akwai dabi'a ta jikin dan adam wadda akwai abin da za ta dauka akwai abin da ba za ta dauka ba addini in ya zo da abin da jikin dan adam ba zai dauka ba sai a ce a dauke wannan abin tunda Allah ya faɗa ba a dora wa kowa sai irin abin da zai dauka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaikum fid dini min harj to yin wannan ko ya za a gane ai sai an san dabi'ar dan adam din kenan sai yasa ne kira ga Allah yake bukata ya san duk wa'annan bangarorin ka abin nan a dogara da cewa an san Allah kawai in ka san Allah ba ka san addinin Allah ba sai ke tada bargaza in ka san addinin Allah ba ka san dan adam ba shi ma sai ke tada bargaza a wajen kira ga Allah ta yi kai kai abin da zaka tsira amma dai a ce kai kiran wani har ka sada shi ga yanda zai tsira sai abin ya zama yana neman ya gagara yasa yanda aka san Allah a san addinin Allah a san dan adam a san kuma rayuwa ta dan adam to sai an hada wannan guda hudun sannan kira ga Allah yake zamowa zai inganta yanda ake bukata shi yasa aka ce manzannin da ake aikowa wanda suke gogayya da jama'a a cikin wanda suke gogayya da jama'a yau da kullum ake ɗaukowa ba wanda suke awara ba wanda ta yi tun rayuwarsu ba gaba ɗaya rayuwarsu ba san mutum ɗari ba in ba kasuwa suka je ci ba in la'alla ma ba zuwa cikin kasuwa suke ba ko to kamar wa'annan kaga ai ba go a i tsaya wasu wajen sanin dan adam ba za ta kai irin yadda ake bukata ba bihi lati alil wadi shine ce sabanin ma'abuta zama a kauyuka yadda fa'im dan wauta su jahalin da galibi ana samun su da rashin sani ajila zai dabi'ihim wa huwa muqabilun li qawlihi wa jahalin kuma muqabilun li qawlihi a'lam ya zama lafin ne da nashr mushawwashi anan shi suyudi afala nasiru fil ardh wai waɗannan mutanen makka da suke ta wannan magana cewa me zai hana a aiko mala'ika ba su yawo bane a duniya fa yanzu ruka fa kana aikata lazina min qablihim balle su ga a ce sun ga karshen wanda suka gabata ta zama ai ahiru amrihim a ƙarƙashin lamarin su yake min ihlakin wanda shine cewa halakar da su aka yi bi takzibihim rusulahu da ƙaryata wasu manzanni ai su wuce tagwaruruwa da yawa na waɗanda aka halakar da aka ɗan suna na nulu aka faɗa musu wa'innakum la tamurruna alaihim muslihin wa billahi afala ta'qilun kuna wuce mutanen nan kuna wuce garuruwan mutanen nan wani lokacin da sassafe wani lokacin da tsakar dare yanzu ganin irin abin da ya amfu gare su bai isa ya hana ku daga abin da kuke ba wala qadatau alal qaryatin lati umqirat badarat sau afala yakunu yarawna ha bal kanu la yajuna nushura ai sun je da alƙaryar da aka yi mata ruwa na azaba ba su ganta bane da suka je din ba su ganta bane a'a wani abu ne da ya dauke musu hankali ba sa tunanin lahira ba sa tunanin ta da dan adam ya kamata a ce dan adam duk abin da ya gani a duniya ya zamo ya tunatar da shi Allah ya zamo ya tunatar da shi Allah ai ahiru abu ne shine karshe abin da ga karshe lamarin su ya zamo bin ihlakin shine an kalakar da su bi takzirihim rusulahum saboda sun karyata manzannin su wala da lahirati wallahi gida na lahira ai aljannatu ai aljanna hayr ita ta filin lazina ta amma fa ga wanda suka ji tsoron Allah wa amma ligarihim amma gidan lahira ga wanda ba su ji tsoron Allah ba falai ta tayar lahu ba wani alheri gare su a cikin ta ne hirmanihim min na'imiha domin Allah ya an hana su daga ni'imarta a firo ana firo ala namil mai yawmin ma razakumullah qalu inna Allah harrabahuma ala al-kafirin ai kafiri ba shi ba ni'imar aljanna kafiri ba shi ba ni'imar lahira tunda wannan ne ma yasa su ashariyawa suke cewa ai kafiri tunda bai san ni'imar lahira ba ai bai da ni'ima ni'imar da aka yi masa ta duniya ai azaba take komawa gare shi ko afala ta kilu ai ya kamata ku fahimci abin da ake faɗa ya kamata a ce kun fahimci abin da abin da ake faɗa ko afala ya ya kamata a ce sun fahimci abin da ake faɗa shine bilya'i afala ya kiluna watta'i afala ta kiluna ai ya alama kata tar kenan kira'ata yanzu ku mutanen makka ba za ku fahimci abin da ake faɗa ba ne afala haza ba za ku fahimci wannan abin da ake ta bayani akai ba fatumi nuna ku dawo ku imani
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين to hatta idza sai asar rusul to ko har yayin da wato hatta ga tu libadalla alaihi wannan gaya ce ga abinda ba sa nan gamsa illa rijalan shirar akan sa wato an aiko manzanni kafin kai ya rasulullah kuma irin yadda kake ta fama da mutanen nan naka su ma haka suka ta fama sun yi kira sun yi kira sun yi kira amma ina annabi nuhu ya zauna shekara 950 a cikin mutanensa yana kiransu ga Allah amma a ciki yan kaɗan aka samu tsirari an ce 80 ne gaba ɗaya wanda suka tsira a wakacin su ne wanda suka yi imani wa manaman duk wanda ya imani ya tsira amma har shi kansa annabi nuhu duk tamanin ne kawai aka ce a cikin jirgin nan nasa to da manzannin nan suka yi kira suka yi kira ya zamo kaɗan ne suka ba da gaskiya shine wakacin da su manzannin suka fidda rai daga a ce za su samu wani wanda zai ba da gaskiya da su wazannu sun tabbatar ayyukanar rusulu manzannin sun tabbatar annahum karkuzibu cewa kam lalle an karyata su wato bitashdidi takziban la imana ba'dahu an karyata su karyata wanda ba imani akwai kuma kira'ar annahum qad kuzibu cewa su manzannin nan an faɗa musu maganar da ba gaskiya ba shine bitahfifi ai zannal umam ai al'umman suka zaci annan rusula cewa manzannin uhlifu ma wu'idu bihi an saba musu abin da aka musu alkawari da shi minan nasr na daga taimako to a sannan ne fa ja'ahum nasruna taimakon Allah yake zuwa ga manzannin san da al'umma suke dauka cewa manzannin nan ko an kyale ta tasu kuma magana suke faɗa cewa Allah ya ce zai taimake su ba gaskiya ba ce an faɗa musu ne magana kawai to a sannan sai a ga taimakon ya zo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ja'ahum nasruna taimako na daga wajen Allah fanunji mannasha shi kenan sai mu tserar da duk wanda muka nufi tserar da shi sai Allah ya tserar da wanda ya nufi tserar da shi a nan akwai kira'o'i a guda uku wanda shi mufassiru a ya nuna duk kira'o'i uku sab'iye ne amma muha shi ya ce abinda yake akwai guda biyu a ciki su ne sab'iye guda ɗaya ba sab'iya ba ce kira'a da ta farko ita ce binunai ne fanunat ji man na sha'u wato mushaddada wa muhaffafa fanun ji wa binunin mushaddada nujiya fanujiya wadda ita wannan fannin je din ita ce aka ce ba sab'iyya ba ce amma fannin je da kuma fannin je to wannan sab'iyya ne wannan guda biyu sab'iyya ne Ah, an ce wato fannin je ko nuna je murari ne amma nujiya wannan mare fili ne mare wato wanda yake mabniyun lil maf'uli aka gida shi ga maf'uli fannin je man nasha'u an tsayar da an tsayar da wanda muka nufi tsayar da shi wala yuradu ba suna ba wanda ya isa ya juyar da azabar Allah in Allah ya sauko azaba ga mutanen da suke masu laifi to fa ba wanda ya isa ya juyar da wannan azabar a wala yuradu ba suna azabuna ba wanda ya isa ya juyar da azabar Allah anil qaumil mujrimin daga mutane wanda suke masu laifi al mushrikina masu tarar da wani da Allah tabaraka wa ta'ala to لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ubangiji ya ce laƙar kare fi ƙasashen ibratun hakika isoshin annabawan nan da ake faɗa ayar rusuli ai isoshin manzannin nan a ciki akwai ibratu isna babba wato tafakkurin tunani wata azu da gargaduwa ta eh, da aka yi tankirin musnadu ilaihi anan dan girmamawa ne wato isnar wadda ta kai inda ta kai akwai abu da yawa da za a koya a cikin kissar annabawan nan wato su manzannin gaba daya kamar annabi hudu kamar annabi salihu kamar annabi lutu kamar kamar annabi shu'aib to irin kisoshin nan nasu akwai isna babba amma fa ga masu hankali ko ko tayo ana nufin wato kissar annabi yusuf tare da yan uwansa tunda a farko an ce nahanu naqussu alayka hasanal qasasi to ah, wal ma'ana abinda ake nufi annal ladhi qaddara wani ne ya sami iko ala ihraj yusuf musaffid da a- annabi yusuf min aljuddi daga rijiya wa sijni ko kurkuku wa manna alaihi yayi baiwa gare shi bil izzi da samun isa da sarauta da ya tara haduwarsa da mahaifinsa da yan uwansa bayan mudda doguwa me iko ne bisa ya ɗaukaka lamarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka maganarsa ya bayyana addininsa bisa turmuza hancin dukkan mai jayayya duk mai jayayya wanda yake ganin a lamarin manzo ba zai kai ga cika ba to ina ai lamarin manzo sai ya kai ga cika yanda lamarin annabi yusuf da a rijiya fa yake an sa shi a rijiya fa aka fito da shi aka sai da shi a matsayin bawa amma sai gashi kasa ta dawo karkashin su sai manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam lamarin sa zai samu daukaka a zai samu daukaka man kana yadunu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila samai thumma liqra falyanzur hal yusibanna khairuhuma yajis wanda yake ganin ai manzo ba zai samu taimako ba to sai dai ya rataye kansa sai dai ya fusata ya rataye kansa ai Allah sai ya taimaki manzo haka nan mu kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka tsaya akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun dage abinda manzon Allah yayi a rayuwar nan shi suke so su ci gaba da yi a ƙara isar da addinin Allah ga bayin Allah to ba kawai Allah sai ya taimake su inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa ma kullu shar wa inna jundana lahumul ghalibun sai yasa duk daga wannan isoshi na manzanni da annabawa da ake karantawa da za a fahimci wannan musamman ita kissar annabi Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam to akwai isna ai tafakkur wa ta'azu isna da tunaya da gargaduwa li ulil albabi amma fa ga masu hankali tarihi wannan ana jirwaye ne ga su mutanen maka bi annahum laysu bi uli albabi uli albabi cewa su ba masu hankali bane gargaduwa da wannan ayoyin sai mai hankali amma ku dinnan ba masu hankali bane tunda duk bayanin da ake muku har yau ba ku gane ba duk maganar da ake har yau bi take ta bayan kunnan ku ba gane ta kuke ba shi yasa saboda saboda hankalin ku bai kai ba Ya- shi yasa wannan ke faruwa daga gare ku ma kana hadal qur'an wannan qur'anin ba yanda za a yi a ce alladhi taqaddama zikruhu qur'anin da ambatan sai gabata fi qawlihi a cikin fadin ubangiji inna anzalna qur'anan arabiyya bayan da za a ce qur'anin nan ya zama hadisan magana yuftara da aka kaga yuhta lahu da zai zama kagarta akai walakin sai dai qur'anin nan kana ya kasance tasdiqan ladhi baina yadayhi wato gaskata abin da tafan da suka gabace shi wato da aka ce wa yazifuna wa yunquna al-habar kamar nan yana cikin irin wannan a nan an shafe kana din da labarin da sunanta aka bar labarin walakin kana alqur'anu ko kana huwa tasdiqa aka bar tasdiqa din amma an ka shafe kana din da huwa a wanda yake an shafe kana kenan da suna akan samu shafewar wuri wurare daban-daban amma ya fi zuwa bayan in ko bayan lam mun shine wa ba'da in walau kasiran zashtahab sai dai shi qur'ani nan ya zo ne don gaskata littattafan da suka gabata allazi bane dai abin da ya gabace shi min kutubi ne daga littattafai duk abin da suka kunsa to akwai a qur'ani wa tafsila kulli shay da kuma rarrabe kowane abu ba wani abu da qur'ani bai bayani ba a kansa sai dai in ba a koma ga malamai ba yanda Allah yake faɗa ne walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum matsala an ta faru to a koma ga wanda suke masana a nemi bayani daga gare su ba a koma wajen kowa ba bayani ne ga kome yutaju ila fidini da ake bukatar sa a cikin addini wa huda shari'a ne min ralalati daga bata qur'anin nan shari'a ne daga bata wa rahmata rahama ne kuma amma fa ya qaumin yu'minu ga mutanen da yake sun yi imani usul zikri wato anan hazihi abarun arba'atu labarai ne guda hudu ubira biha an kana mahzufati da aka bada labari da su daga kada da aka shafe allati kadar har mufassir wanda mufassiru ya kaddara wal ma'ana abin da ake nufi anna hadha alquran shi dai qur'ani nan musaddiqun lima taqaddama qablahu min ar-rusul ya gaskata dukkan manzannin da suka gabata addinin musulunci ba a yadda wanda yake musulmi ya ce zai ware wani cikin annabawan Allah ko manzannin Allah ya ce shi bai gaskata da shi ba in yi haka ya bi yahudawa ko nasara sai ya zamo ya gama bacewa kenan wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'rin wa nakfuru bi ba'rin wa yuriduna an tazu baina zalika sabila ulaika humul kafiruna haka masu haka sun zama kafirai haka nan duk wani littafi da Allah ya saukar da shi Qur'ani ya zo da gaskata shi da tattafan allati ja'u biha mun da manzannin nan na Allah suka zo da ita shi shirya ne rama ne kuma liƙaumin yuminu ga mutanen da yake sun imani husubin zikiri an keɓance su da ambato linti fa'ihim bihi dan su ne za su amfana da qur'ani dole gairi ban da wani su Allah ya sa muna cikin masu amfanuwa da qur'anin ku سورة الرعد مدنية وهي أربع وأربعون آية wannan sura ce da ake kiranta suratul ra'd wato sura wato wato da aka ambaci maganar tsawa a ciki domin a ciki ya zo yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min hifati ita wannan surar tana da munasaba ta fuskoki da dama da surar da ta kare ita ce suratul yusuf dangane da yadda aka fare su ma ita wacce an fare ta alif lam mim in tilka ayatu kitab inna anzalna wannan kuma an fare ta alif lam mim re tilka ayatul kitab haka nan kuma a waccan an faɗi kissar ɗaya daga cikin annabawan Allah to a wannan kuma sai aka faɗi wato bayani akan rayuwa yanda a waccan da ta ƙare suratu yusuf ake faɗa ka ayi mina ta musamawa to lare muruna alaiha wa man habu rut to anan ma sai ya zama an kawo wasu daga ayoyin Allah shi yasa yake akwai munasaba a tsakanin su ita wannan sura dai wasu sun ce an saukar da ita a Madina ne wasu ta ce a makka duk zan tukan bai an ruwaito daga abdullahi abbas akwai ruwa daga abdullahi abbas da yake ai ta suratul ra'd madaniya ce akwai wata ruwa daga gare shi da yake makkiya ce wasu ta ce makkiya ce amma banda wala zalu lazina kafaru da kuma yaqul lazina kafaru lasta mursala ko wala wannan wasu wasu ce madaniya ce sai ko wala wannan qur'anin suyi rabbihi aljibalu aw qudifa bihi al-ard aw kullu bil mawt bal la ilaha jami'a to ita makkiya ce ita akwai bambancin wato a cikin kidayar musafin mutanen sham ayoyi arba'in da bakwai ne ayoyi arba'in da bakwai ma musafin mutanen kofa kuwa ayoyi arba'in da uku ne kawai a musafin mutanen makka da na madina ayoyi arba'in da hudu a musafin mutanen sham ayoyi arba'in da biyar shi yasa nan da ya ce autittun ba wanda suka lissafa arba'in da shida sai dai da bakwai yanda shaɗabi yake faɗa a nazimatul zahari wafin ra'adi lilkofi wafin ra'adi lishami midadu zahari salasun anil kofi walar ba'ulis sadari wato a cikin suratun ra'adi a gidar musafi na mutan sham ayoyi arba'in da bakwai a wajen mutanen kofa ko arba'in da uku a wajen makka ko da madina na farko da na biyu duk arba'in da hudu ya sa zama kenan na sham sai ka kara daya akan daya na karshe ya ce arba'in da biyar ya sa ba dai musafin da yake arba'in da shida sabanin yadda anan ausittu ausittu wa arba'una aya ba da ce arba'in da shida to ita wannan surar wato an- masu lissafi suke tana da kalmomi 855 tana da haruffa 3,506 ta fara kama haka bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألف لام
to ميم eh, wato wasu mai bin ra'adi an ambace ta suratul ra'adi likasarati lizikirihi fiha an dan an ambaci ra'adi din a ciki wa min fara'iliha yana daga fifice fificen ita wannan sura anna qira'ata cewa karanta ta indal mutaridi a wajen wanda yake halin fitar rai tusahhilu hurujan ruhi tana sauƙaƙe masa fitar rai a to bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra Allahu al-muradi bi zalik Allah ne san abin da yake nufi da wannan takaddama ya gabata gare mu anna hadal qawla a ce cewa a faɗi irin wannan maganar a duk yayin da aka zo ambatan waɗannan irin wannan harufa wanda yake an fara surori har guda 29 Qur'ani da irin su tun daga alif lam mim bakara har zuwa nun wal qalami surori 29 ne akwai wanda masu harafi ɗaya kamar nun ko kaf akwai masu harafi biyu kamar hemim akwai masu harafi uku kamar alif lam re akwai masu hudu kamar wannan alif lam mim re akwai masu harafin biyar kamar hemim ayin sin kaf to duk da a ce Allahu al-muradihi ya fi zamowa kubuta an fi kubuta fi tafsir tilka a cikin tilka al-harufil muqadda a cikin fassara wannan harufa wanda suke muqadda to akwai wanda suka ce a ma'ana anallahu asma'u wa ara ma'ana alif lam mim re cewa ana Allahu asma'u wa are ni ne Allah ina ji ina gani ina ji ina gani a tilka تلك آيات الكتاب wannan hazil ayat wannan ayoyin da aka kawo tilka ishara ga na nesa dan girman ayan ne dan gi- wato shi yasa kamar nesa suke nesa suke a saboda darajar su darajar su ba kamar darajar maganar mutum ba ba kamar darajar kowane magana ba domin magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ishara da kalmar ishara ga na nesa aka ce tilka ba a ce hazihi ba tare da cewa ga su a kusa tare da cewa ga su a kusa wannan wa hazil ayat wannan ayoyin ayatul kitabi ayoyi ne na littafi shine qur'ani wal irafatu bi ma'aramin kama an ce ayatun min al kitabi wallazi unzila ilayka
الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون abinda aka saukar zuwa gare ka rasulullahi min rabbika daga wajen ubangiji ayil qur'anu ay qur'ani mubtada mubtada ne habaruhu labarin sa alhaqu shine gaskiya shine gaskiya duk wata magana duk yanda za ta zama gaskiya ba ta kai kamar gaskatar qur'ani ba zama wa qur'ani gaskiya sai sai qur'ani ko ta ina gaskiya ne ba kokonto a cikin sa la shakka ba kokonto a cikin sa walakin aksarun nasu sai dai abin da yake damun a mutane shine mafiya yawansu la yu'minu ba su imani ba bi annahu min indillah cewa qur'ani nan daga wajen Allah ne ai la yusaddiquna bi zalika ba su gaskata wannan ba wal ma'ana abinda ake nufi da wannan la ta'tabiru kaka ce zaka saurari tasu kaka ce ma zaka saurare su fa inam la yu'awwalu alai domin ba a dogara da su ba a cewa a dogara da su Allahu الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah Allah shine haza shuru'un wannan haduwa ne fi zikril adillati a cikin ambatan dalilai ala wujubi wujudihi ta'ala musa wajibin samuwar Allah tabaraka ta'ala cewa samuwar Allah wajiba ce wacce safihi bil kamalat da sifantuwarsa da cika duk wata sifa ta cika Allah ya sifantu da ita kuma wa- wata nazuhi an anin naqais cewa Allah ya- ya tsarkaka daga duk wata sifa ta tawaya wa bada'a bi adillatin min al-alamil ulwi an fara kawo dalilai daga halitta madaukakiya aka ce Allah zai rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa aqabaha sannan kuma daga baya ya biyan mata bi adillatin da wasu dalilan min al-alam sufli daga halitta ta kasa bi kaulihi da yace Allah Allah subhanahu wa ta'ala wato ce- yani inda- dalilan na alam sufli shine wa huwa allazi madalara Allah zai rafa as-samawati ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya daga sammai bi ghairi amadin ba da al'amudai ba ta raunaha ga da za a ce kuna ganinta ayil amadi ay al'amudai jam'u imadin jam'i ne amadu dinnan jam'i ne na imadu ala gairi kiyasin amma ya fita daga tsari wa kiyasu kiyasin sa an yi juma'a ala umudin a ce za a yi masa jami'i bisa umudu a kamar fi umudin maddada a wata kira'a ko bi ramma ne da ramma biyu wa gargure bi shazza akwai wanda akwai kira'a da haka umudin din anan amma kuma kira'ar ba ta cikin kira'o'in nan guda bakwai wa huwa al-uswanatu me imadu shine al-amudi wa huwa sadiqun da aka ce ba al'amudin da kuke gani ya gaskata bi Allah amma da aslan cewa ba al'amudan ma gaba daya wa huwa al-muradu wannan shine abin nufi fa nafi musabbun alal muqayyad bi qaidi korewa ta tsori ne akan abin da aka yi wa qaidi tare da qaidin nasa babu al'amudan da kuke gani dan ko da da akwai ta da kun ganta shi yasa kenan ashe babu ita babu ita ba wai akwai wata wadda ba a ganin ta ba ai lam tarauha li adam judiya ai ba ku ganta ba domin babu ita wakila wasu ka ce inna laha amada tana da alamu dai amma wannan kaulin ra'ifi ne tunda dai ga nasi na qur'ani wuri da yawa Allah ya faɗa la sabatu ghayr amadin tarawna wa al-ifla rawasa an tami da bikum an faɗa guri da yawa cewa saman nan ba ta da wani al'amudi ba ta da wani al'amudi sun masawa alal arshi sannan ubangiji ya istiwa irsa al arshi istiwa an yali gurhi istiwa da ya kamata gare shi wato wal istiwa fil asli istiwa ya asali a rukubu hawa abu wata makun ko samun iko akan sa zalika sahinu alai ta'ala wato a ce an hau ta fuskar cewa ana ana rike da shi ha an hau abu ne wanda yake ya kura hakkin Allah lissu zami jismiyata awul jihata dan haka din yana lazumta a ce Allah jiki ne ko ko yana da jiha والمراد به هنا القهر والغلبة والاستيلاء abin da ake nufi da istiwaye ana rinjaye da rinjaye da samun iko akai li'anna min sha'ani man rakiba ala shay'in an yakuna qahiran galiban lahu domin yana da sha'anin wanda ya hau kan wani abu ya zama ya rinjaye abin da ya hau din wa min zalika qawlu sha'ir yana daga wannan fadin mawaki da yace gansawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi bishr ibn abdul malik ya samu rinjaye akan kasar iraq ba tare da ya buɗe takobi ba ba tare da an zubda wani jini ba wa hadhihi tariqatul halal wannan a ce za a yi tawilin istiwa'i da alqahru wal galabatu wal istila'u hanya ce ta malaman da suka zo daga baya amma masha Allah mufassir abinda mai tafsirin Jalaluddin Suyuti ya tafi akai cewa istiwa an yaliqu bihi dariqatus salafi ita ce tsarin magabata wa kullum min at-tariqatayn sahih kowanne daga hanyoyin guda biyu ingantacce ne da tariqatul salafin da tariqatul halafin kowace ingantacciya ce kuma kowace madafar su da su tsarkake Allah tare da sufanta shi da duk abin da ya sufanta kansa da shi Maulana Shehu Tijani radiyallahu ta'ala shi yake nuna cewa ai tariqatul salafin nan ita ce wadda za a dauka a huta lafiya an dau in an dauke ta shikenan an kubuta ya fi daga ma a ce za a tsaya wani tawili domin da tawilin ka to me ka sani game da Allah balle haka tsaya tawili kawai dai tun daga inda ya sifanta kansa ka faɗa kawai ka ce ya sifantu da haka sifantuwa da ta kamata gare shi ba tare da kayi wani nau'i na tawili ba wasu hara shamsa ubangiji ya hore zallala shamsa ya hore rana yal kamar da wata linafil alami bihima dan halitta su amfana da ranan nan su amfana da watan nan abu da yawa na rayuwar nan yana tafiya ne da ranar nan ma'ana ita ce sababi a cikin abu da yawa haka nan yana tafiya ne da wata ma'ana watan ne sababi a cikin abubuwa da yawa na rayuwa kullum min huma kowanne a cikin su kowanne daga rana ko wata jiri yana gudana fi falaki a hanyar da aka ɗeba masa ya jali musamman har zuwa ajali abin ambato yau malkiyamati rana alkiyama ai bahina idan in alkiyama ta zo fayal ta kiyani ko fayul kayani za a jefa su finnari a wuta fayul kayani za a jefa da ranar da watan a cikin wuta ba da zahabi nurihima bayan hasken su ya dusashe sun koma ba hasken liyu azaba bihima ubaduhuma dan aiwa masu bauta musu azaba da su a nan duniya an samu da yawa masu bauta a rana kamar yadda an samu wasu da suke bauta a wata to a ranar lahira da watan da ranar duk za a hada a jefa a wuta dan ya zamo ane wasu masu bautar tasa a nan duniya azaba da su ane musu azaba da su وما درج عليه المفسر abinda mai tafsirin mu ya tafi akai min annal murada bil ajal al musamma huwa yawm al qiyamati daga cewa abinda ake nufi da ajal musamma ranar al qiyama ahadu tafsiraini ɗaya ne daga cikin fassara guda biyu wal ahad da ya fassara annal murada bihi al waqtul muayyan cewa abinda ake nufi da shi waqaci muayyani li qad al falaki dan yanke falakin dan daina aiki fa inna shamsa ko waqacin da yake abin ayyanawa ga yanke hanya waqacin da aka ɗeba wa rana za ta yanke wannan hanyar ta koma daga inda ta fa- ta faru ko lokacin da aka ɗeba wa wata zai yanke hanyar da aka ɗeba masa ya koma daga inda ya fito fa inna shamsa ita rana ta ɗauhu fi sanatin wahida tana yanke falakinta a shekara ɗaya in ta kewayo an samu shekara ɗaya wal qamar shi ko wata fi share yana ke- yanke falakinsa a wata ɗaya la ya talifu jaryu wahidin minhuma gudana ɗaya daga cikinsu ba ta sabawa gudana ɗaya daga cikinsu ba ta sabawa Eh, bayan da za a yi a ce an sami wani a cikinsu ya yi latti ko da na sakan ɗaya a shekarar nan yanzu misali a yau muna nawa ga wata Eh, tara ne ko nawa ga wata Eh? Eh, tara ne ga watan shida ko to inda daidai lokacin da rana ta fito a yau shida a tara ga watan shida na baɗi daidai sannan za ta fito ko lattin sakan ɗaya ba za ta yi ba kuma ko gaggawar sakan ɗaya ba za ta yi ba yadda ta fito din haka za ta fito a sannan to haka shi ma wata shi ma dai tafiyar da yake a cikin tsari ne baya baya saba wannan tsarin yana da tsarin da akan wannan tsarin kowanne Allah ya ajiye masa tsari kuma wannan tsarin da Allah ya ajiye masa dole yake bi a haka ake tafi da shi ba wanda zai samu jinkiri ba wanda zai samu gaggawa a shi yasa misali masu noman su danganta ga mazhabar zahiriyawa wani lokacin akan samu ko hazo ko abin da ya kama da haka a sama sai a ga sama ta yi saurin duhu sai ta yi ya zama jiya a ce sai shida da rabi rana ta faɗi kuma a jiya ɗin kowa ya ga alama cewa shida da rabin rana ta faɗi da mun sama tana tangaran da haske to amma yau sai ya da da hazo shi yasa tun shida da ishirin sai a ringa ganin kamar rana ko ta faɗi to irin masu son su dangana kansu ga zahiriyawa sai a to ba za a yi kiran magarba ba an ce rana ta faɗi to ina hasken yake a ai ba da za a ce mu a nan a ce jiya ta faɗi shida da rabi to a ce kuma wai ta faɗi shida da arba'in am shida da ishirin ko shida da arba'in gaba ɗaya a nan inda muke mu tunda muna dab da tsakiyar duniya to ya zamo bayan da za a yi tsakanin jiya da yau ko yau da gobe a samu bambancin ma cikakken minti ko malamai sabi kamar masu fidda kalanda da zaka ga sun fi sa minti ɗaya tsakanin jiya da yau ba wai dan ya kai mintin bane cikakke a'a ya kusa da min- min- minti ɗayan ne to amma saboda ba lissafa sakan suke ba shi yasa dole su bar shi minti idan misali tsakanin jiya da yau ya kai sakan arba'in to dole za su ce minti ɗaya a ko ya kai sakan talatin da biyar sai su ce minti ɗaya ko kai ko sakan talatin ne sai su ce minti ɗaya amma sakan ishirin da tara ne sai su bar shi da jiya da yau duk ɗaya amma dai ba sanda da jiya da yau yake ɗaya yanda jiya rana ta faɗi to yau dole a samu bambanci sai dai wani lokacin sai ya zama bambancin ma sakan ɗaya ne wani lokacin sai ya zama bambancin sakan biyu ne irin wannan ne sai kaga an yi wajen wata guda amma a ce duk rana tana faduwa kusan lokaci ɗaya ba lokaci ɗaya bane duk da bambanci tsakanin su to amma bambancin ne bai kai a nuna wa mutane ba tunda wajen tsara kalandar ba wajen sakan da awa ne da minti awa ne da minti shine ah, abin da yake akwai yasa kowanne da cikin su yana gudana ne ga ajali abin ambato wato ga tsari abin ambato ya zai yanke falakinsa sanda Allah ya nufa a cikin duniyoyi na halittar Allah akwai duniyar da yake ita shekara a ita yana riga kwana Ah, wato sai ta gama kewaye falakinta amma ita a kanta bata gama juyawa ba balle a ce an kwana yasa akwai duniyar da yake ita sai an shekara ma amma ba a kwan ɗaya ba ta gama kewayawa haka amma kuma ita a kanta ba ta gama kewayawa ba sai yasa sai ta kewaya ita a kanta ma'ana ta murda inda yake sama ya dawo ƙasa shine an sami sannan kuma na ƙasan ya sake komawa sama to shine an samu kwana ɗaya to amma ita kanta haka din a haka har ta gama kewayawa to duk dai iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala yake tsarawa dan dan adam ya san Allah komai dai a cikin halitta babban abin da yake shine sanar da kai yake Allah ka san akwai Allah tabaraka wa ta'ala Eh, shi yasa duk wani isan mai isa duk tunaninsa ba zai isa ɗaya daga cikin wannan ba ya doshi ma wajen ba zai iya dosa ba Ehem, ya ce an ci gaba an yi kaza an yi kaza amma dosan wajen ma sai ya zama so da yawa ya gagara balle har a ce za a sauya wa yake da ikon sauya in ba Allah ba subhanahu wataala ajiya ce ta Allah in akwai wanda yake ganin mai ba to ya sauya mai yanda annabi Ibrahim yake faɗa wa mai jayayya yace inna laha yati bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghribi in kana ganin ka isa ka sauya tsarin Allah a yudabbiru lamura ubangiji yana tafi da dukkan lamura kome Allah ne yake tafi da shi ba wani abu da yake a hannun wani ai amrul alamil ulwi wa sufli ai lamarin halitta madaukakiya da halitta ta ƙasa wa zalika wannan ko bil ihya'i wal imatati ta fuskar rayawa da karɓar rai wal izaz wal izlali sai a raya wani wani kuma a karɓi ransa sanda ake bada labarin wani ya mutu a sannan ake bada labarin wani an haife shi sanda ake bada labarin wani an haife shi sannan ake bada labarin wani ya mutu haka kuma da ɗaukakawa da ƙasƙantawa za ce wani wanda ba a taɓa sa ran ma zai shugabanci ba kamar ai ya ci zaɓe wani kuma wanda yake shugaban ne ma a ce an kore shi ma fata-fata daga shugabancin to duk irin wannan dai hukunci ne na Allah tafiyarwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala inda yake faɗa تولد الولد في الليل وتولد النهار في الليل وتولد الجهل من الميت وتولد الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء da Allah ne mai wannan shi yasa ko yaushe ba ya dinga dubo Allah tabaraka wa ta'ala ba ya dubo Allah a lamarin sa ya huta amma wanda bai dubo Allah a lamarin sa ba shi yake cikin wahala wa gairi zalika da wani wannan min anwa'i tasarrufati daga nau'o'in tasarrufi la'allakum yufassilu layati ubangiji yana rarrabe ayoyi yubayyinul ayat yana bayyana ayoyi dilalati qudratihi dalilan ikonsa ubangiji yana tafsili a dukkan ayoyi da ayatul shari'a da ayatul ma'arifa ayoyin asan shi da ayoyin kuma shari'arsa to duk da yana tafsilin su ba wanda bai ba wanda bai tafsilin a ciki ba wa kullu shay'in fassalnahu tafsila la'allakum me yasa ubangiji yake wannan domin ko dai ku bil qa'ir rabbi ya ala maka ta mutanen maka bil qa'ir rabbi kuntum tuqinu za ku sakankance daga muwa da Allah Allah yana yin wannan ne dan a san ikonsa a san kuma cewa shi kadai shine makoma kowa zai koma gare shi wanda ya yadda zai koma ga Allah to dai ga Allah zai koma wanda ba bai yadda ba cewa zai koma ga Allah to ga Allah din dai zai koma a zai koma bilbasi da tashin alkiyama la'anna man qadara ala zalika kulli domin wanda ya sami iko akan wannan gaba daya fa wa qadirun ala in ya'il insani ba da mauti zai zama yana da iko bisa ya raya mutum bayan ya mutu wa huwa allazi وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وأن الشروع حدوان في ذكر أدلتهم أتكين عمة وسد دليلي بس وجبت سامور الله تبارك وتعالى da zama wasa maka da yake min al'alam sufli daga halitta ta ƙasa ubangiji shi ne wanda ya shimfiɗa duniya ba sadal al'ara ya shimfiɗa ƙasa a yi ɗulan wa'arra tsawo da faɗi biyar ta alhaiwa nu alaiha don mai rai ya samu hutu a kanta waje ala halaka fi hara wasiya ya halici duwar wasu tabbatattu a cikin ta jibalan sawabita duwar wasu tabbatattu litum sika ha anil ɗarabi bi alaiha don ta rike duniyan nan daga kada ta raurawa da ma'abutanta wa fil hadisi ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani bukatin wari'at min al-ardi farkon waje da aka shimfida a gas mawri'ul baiti inda ka'aba yake summa muddad min hal ardu sannan daga nan aka buɗe duniya wa awwalu jabalin wara'ahu Allahu ala wajhi al-ardi dutse na farko da Allah ya sanya a fuskar duniya nan a nan duniya abu kubaisi shine dutsen abu kubaisi da ke makka summa muddat minhu al-jibal sannan daga wannan dutsen ne aka miƙe duk sauran duwar wasu wa anhara ubangiji ya sanya koramu a cikinta ubangiji ya sanya koramu a cikin duniya don amfani iri daban-daban wanda a kullum hanyoyin ma da ake bi ake amfani da koramun ko rafukan sai karuwa suke da can masalan da ba a san lantarki ba ba a san amfani da su wajen samar da lantarkin ba amma yanzu kaga a zamanance ana amfani da su a dam wanda zai juya injinan lantarki ana yin abubuwa daban-daban shi dam a yi shi don noma ko don a samu ruwan sha wannan ya daɗe an daɗe da fara yinsa a duniya amma a dam don samar da wuta kaga sai da aka san ma wutar lantarkin wadda ba daɗewa ta yi ba to dai wannan yana cikin amfanin su koramin ko rafuka wa min kulli samarati da ala fi azwajin sunan ubangiji ya sanya nau'i biyu daga dukkan 'ya'yan itatuwa a nan duniya min kulli nau'i daga kowane nau'i daga kowane nau'i wani wakacin yakan haura biyu wani lokacin yakan zama iyakarsa biyu misali a ce ga fari ga baki ko a ce ga mai zaki ga mai tsami kamar lemo kaza za ce ga lemon zaki ga lemon tsami to irin wannan ne ko wani a ce mai wato mai ɗaci ne wani kuma mai gishiri gishiri ne ko wani karami wani babba to duk irin wannan dai Allah ya yi ne ba don komai ba don ya faɗakar da mu akan ikonsa mu ƙara ba da gaskiya da shi abinda da ake nema daga dan adam a koyaushe ya dubi wata halitta ta Allah ya zama wannan duban halittar da ya kara masa imani da Allah tabaraka ta'ala ya kara sanin Allah tabaraka ta'ala yushin lailan nahara yana kawo dare ya rufe rana bi zulmatihi da duhun dare ana cikin rana sai dare ya zo sai ka ga duhu a inda da matsalan aka samu cunkoso yanzu misali kamar a nan garin da rana wajen sha biyu ko ɗaya ka je eh, wato wajen tsakiyar kwari eh, ko ka je yan kura inda za ka ga mutane ana ta abin da motoci da meye allah allah ake a fice kama daren ya zo ka je nan irin wajen karfe biyu na dare sai kuma ka nemi mutanen ma ka rasa ina suke an tafi gida nufin Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci dare don a samu a huta daman ya faɗa halicci dare ne don a huta din a rana kuma ya halicce ta daman don a tashi a nemi abinci inna fi zalika a cikin wannan abin nan da aka ambata inna fi zalikal maskuri la ayatin akwai ayoyi a cikin abin nan da aka ambata dilalatin masu shirarwa ala wahdaniyyati bisa kadaitar Allah ta'ala madaukakin sarki amma fa liqaumin yatafakkaru ga mutanen da suke masu tunani ga mutanen da suke masu tunani la'ayatin da suke yin tunani fi sun illahi a cikin halittar Allah wanda suke tunani a cikin halittar Allah ta wanda ake faɗa ne tafakkaru fi sun illahi ko fi halƙin lahi wala ta tafakkaru fi zatin lahi bayan Allah ku yi tunani a cikin halittar Allah domin tunaninku a game da halitta zai kai ku ku ƙara sanin Allah amma ka ku ce za ku yi tunani a zatin Allah domin zatin Allah ba wanda ya sai santa la ya'rifu Allah illa Allah fattaidu faddinu dinani imanin wa ishraku wa fil arqi daw ga fil arqi وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون a wafil ari ita ubangiji ya halici wurare daban-daban a nan duniya liqa'un muhtalifatu wurare mabambanta mutajawiratu gashi kuma sun makotaka da juna mutalafiqatu sun damfara da juna famin ha tayyibu akwai wajen da yake kasar tsarka ce wadda za ta iya fitar da tsiri tsiri ma ya banya a cikinta ta yawa ta albarka wasa akwai wanda yake gishiri inda ma kan ciyawa ta fito da wuya wa qalilur rai akwai inda in aka yi noma amfanin da za a samu dan kaɗan ne wa kasiruhu akwai inda in aka yi noma amfanin da za a samu da yawa kuma wani lokacin sai kaga wajen mako ganan ganan amma nan a ce ai fako ne nan kuma shi fakon bai same shi ba ko nan rairayi nan rairayin bai shafe shi ba to duk da wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ko kaga waje da waje nan an haka an samu ruwan daɗi amma nan an haka sai ya zama ruwan dantsi ne to duk wannan dai dan Allah ya nuna mana ikon sa ne wa huwa min dalail qudratihi ta'ala wannan duk yana daga dalilai akan ikon Allah tabaraka wa ta'ala a wajen nato akwai gonakai basatinu lambuna muna anabi akwai wanda yake na inabi wa zar'un akwai wato a nan akwai kira'a biyu mun kira'a mu wajen nato min zar'in akwai gonakai na shukoki daban-daban akwai kuma wa zar'un ya zama adafi ne akan jannatu in an faɗa da jarra ya zama an yi adafi ne akan a anabi haka nan ma na hilin shi ma akwai kira'a biyu akwai wani hilin sinwanin wa gairu sinwani akwai wani hilin sinwanin wa gairu sinwani an ce wani hilin ya zama adafi ne akan jannatu akwai dabinai wanda suke tagwai wato wanda yake gindi ɗaya ne ya fito amma kuma a sama sai ya bude ya zamo kawunan da yawa za ka samu dabinan gindi ɗaya ne amma kuma da ya fito sama ya fashe ya yi kai hudu ko biyar ko shida duk yana yi a wahiyar na hilatu me ake kira silwano shine dabinai ya zama uha asulun wani ya asali ɗaya ya haɗa ta wata ta sha'abu furuha amma rassanta ta rarraba a sama sai ya zamo ta rarraba wa gairu siman akwai